بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci na Usman ibn Affan a nan gadan daya a cikin garin Kano a yau Juma'a daren Asabar فإن تقص دوسا بالقعدة هجرا ما أتي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة دليل وثلاثين لتا وأن كما يزو دي دي دبير دوسا شاء دي ميلادية تربوه دي قومة أولا مجلس في بمشي تفسير القرآن من جرمة وأن إذا لا أمان تاب من أكشين سورة النازعات وأن لا مداو كم آية كان آية عشرين لفتو فإذا جاءت الطامة الكبرى تعطلنا لا سند أنقوى رسول أنقوى بدشتين ɗalibai kuma masu da'awa mai kokari shi ne kuskala da dama waɗanda suke lazantar guraren karatun sun san shi da shi da ne mai son sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda ya daɗe ana ta gwagwarmaya da shi cikin wannan safari da ya ne a tafi karatu da ka zan ba kuma ko da yaushe yana sahun gaba wanda yake nuna ko da yaushe baya makara a wurin karatu Allah maɗaukakin sarki ya masa rasuwa a daren laraba ranar talata da daddare muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya masa gafara ya ce masa ya aikinsa bayanta sanya ‘ya'yanka ta zama kairar sanatun da kairar sanat abin mamaki kafin ya rasu da kwana biyar yake cewa ‘ya'yanka ni fa ina ganin shek ja'afar da shek abubakar da sun ce ina ganin su fa har ma na yi yunkurin taɓa shek abubakar da sun to a ce yana dab da ya sadu da su insha Allah fil ilmi kuma abin mamaki shi da kansa yana faɗa shi ba wata rashin wani abu da yake masa ciwo a jikin baya jin ciwon wani abu ko wani bangare na jikinsa a asibiti ma an yi gwaje-gwaje ba iya cewa ga wata cuta da take damunsa ba amma haka dai wani lokaci kawai sai ga yana ta bacci to insha Allah wannan alama ce ta hukumar Fatima wasu kafin su mutu sai an tattaune wasu an kunde su a ɗaki saboda doke doke da fizge fizge amma ka ga mutum ya mutu salin alin ka ga wannan shine wannan shi ake nasta amma wasu wannan shi ake garka kake faruwa a kan kafin ya rasu kan ana ga kamar wani wani ne ana bauta masa amma in kai ka tazo abin ba can da ni Allah ka kiyashe ni muna fatan wannan bawan Allah Allah ya masa rahama ya ce masa ya haskaka kabarinsa ya ya ce masa kurakuransa ya sa masa ayyukan sana alkhairi a cikin su dole mizanin sa da gobe kiyama kuma ƴaƴansa da ya bari Allah ya albarkace su ya alkin ya alkin ka su kiyaye su sanya su su ma su zama masu sunna masu koyi da sunna da aiki da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى Allah madaukakin sarki yace fa idza ja'at as-sammatu al-kubra to idan masifa mafi girma ta zo ita ce ranar gobe kiyama yawma ya tazakkaru al-insanu ma sa'a ranar da mutum zai tuna duk fafutukar da yayi wa wurrijatul jahimu liman yara kuma aka bayyana wutar jahannama kalara ga dukkan wani wanda zai iya gani fa amma man tsaga to amma wanda ya wuce iyaka yayi shishigi wa athara al-hayat ad-dunya ya fifita rayuwar duniya fa innal jahima hiya al-ma'wa to lalle wutar jahannama ce makomarta wa amma man khafa maqama rabbih kuma amma wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa wani annabta anil hawa ya hana ransa ko zuciyarsa jin soye-soyensa fa innal jannata hiya al-ma'wa to lalle aljanna ita ce makomarta ubangiji madaukakin sarki bayan ya gama bujiro da hujjoji waɗanda suke tabbatar da rayuwar al'adiyarki suke tabbatar da rayuwa bayan mutuwa suke tabbatar da yiwuwar tashin alkiyama waɗanda wanda ake ta fafatawa da musulmai akan su yadda da ita su amince su sai ubangiji madaukakin sarki ya halarto mana abin da zai wakana a ita wannan rana da yadda Allah zai saka mutane gida biyu wasu su zama ɗan aljanna ne wasu kuma su zama ɗan wuta ne Allah ya kiyashe mu waɗanda suka bi Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi ayyuka na ƙwarai suka guje wa jin son zuciyarsu waɗannan su ne ɗan aljanna waɗanda kuma suka ƙi jin Allah da manzansa suka saba musu suka bi soye-soyen zuciyarsu to waɗannan su ne ɗan wuta Allah ya ce fa idza ja'atu fammatul kubra idan masifa mafi girma ta zo wato masifar da za ta rufe duk wata masifa ita ce ranar gobe kiyama dukkan wata masifa kasa take ga masifar da za ta kasance a ranar gobe kiyama sai ta aka kira ta qammatul kubra li'annaha takummu ala kulli ha'ilatin min al-umur tana rufe dukkan wasu manya-manyan al'amura na ban tsoro saboda aka kowace irin musiba za ta zama ba musiba ba ce idan aka kasanta ta da musibar ranar gobe kiyama inna zalzalata sa'ati shay'un azim kamar yadda ubangiji ya faɗa ubangiji ya sifanta wannan ranar da cewa yawma tadakkaru insanu ma sa'a ita ce da ranar da ɗan adam zai tuna duk faɗi-faɗinsa duk abin da ya aikata a wannan ranar sai ya tuna aiki ne na alkhairi ko na sharri ubangiji madaukakin sarki zai sa a bujiro masa da su ya gan su gaba gare shi wa zurrizatul jahimu sannan kuma aka bayyana aka fito da wutar jahim wutar jahannama liman yara ga dukkan wanda yake gani wato ubangiji madaukakin sarki ya nuna jahannama a fito da ita kamar yadda zai a hadisi mala'iku kaga a zo da ita na da linzami dubu saba'in kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in yana duka da shi to haka ubangiji zai nuna wannan wutar jahannama din ga dukkan wani wanda yake da ido da zai gani wanda kuma babu wanda ba zai ganta ba to shine daga nan ubangiji yake fa amma man tsaga amma wanda ya yi shishigi ya yi ta'addanci ya ce tarbiya ta da shari'a ta shafa masa ya ci gaskiya ya saba wa Allah ya yi fasadi a doron ƙasa ya yi karna ya fitar da bayan Allah wa athara al-hayat ad-dunya ya fifita rayuwar duniya da jin daɗinta da tsalelanta da sha'awarta ya fifita ta akan ranar lahira da ni'imomin cikinsa da abin da Allah ya tanadar wa mutanen kwarai fa innal jahima biyal ma'wa to wannan wutar jahannama ce ba komarta anan ubangiji madaukakin sarki yana fadar manya manyan abubuwa waɗanda su ne suke zama dalilin kasar ɗan adam wato ubangiji madaukakin sarki ya ambaci ɗagawa ƙetare iyaka sannan a bangare na biyu shi da bangaren dan aljanna Allah ce amma man khafa maqama rabbih wa nahannata 'anil hawa wanda yi tsoron ayyuwa gaba ga ubangijin sa ranar gobe kiyama ya hana zuciyarsa ko ya hana ransa jin soyayyen zuciya fa inna aljannata hiya al-ma'wa wato abu guda biyu idan babu su to za a samu karkacewa wato babu tsoron Allah babu saba wa zuciya to idan mutum ya zama baya tsoron ranar da zai tsaya gaba ga ubangiji sai mai kuma nasu da rabbul alamin sannan ba zai iya hakuri ba ya danne abin da zuciyarsa take so in ya fada wa Allah dole sai ya bi san abin da zuciyarsa take so sai ya bi san zuciyarsa to babu shakka wannan za ka same shi ne a gawa ne mai wuce iyaka ne mai tsotar hajji ne san zuciya kusan shi ne bangare wanda yake kishiyantar bin gaskiya bin gaskiya shi ne bin Allah da manzansa bin abin da Allah ya saukar zuciyar wannan shi ne bin san zuciya wato duk wanda bai ji abin da Allah ya saukar da bai karɓi gaskiya ba sai san zuciya sai ke bi babu wani abu kuma daban ko dai ka rike gaskiya ka yi aiki da ita ko ka ci gaskiya to ka bi san zuciyarka fa in lam yastajibu laka fa'lam أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وبيجي لك في سنتي فإن لم يستجيبوا لك إن سكت أنسى مك كرا لك مسلم ما تزوج لك بسيا تو كسني سوى سوى سوى يجي سوى تكتير وتقولي تبي بسيا إن كنت تبي بسيا سوى سوى سوى يجي سوى تكتير تعلم أنما يتبعون أهواءهم suna dai bin soye-soyen zuciyar Allah ce babu wanda ya kai kasa kamar wanda zai bi soye-soyen zuciyarsa ba tare da wata shirya daga Allah ba Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul nabi in huwa illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ubangiji yake cewa ba wani abu suke yi ba illa zanna ba ce ta su faɗi da abin da zuciyarsu ta ƙara musu tare da basu ji gaskiya ba sai ubangiji ya sifanta abin da suke yi da cewa soye-soyen zuciya ne domin ga shiriya daga ubangiji ta zo musu amma sun yi fansakali da ita shine wala kad ja'ahum min rabbihim huda shiriya ta zo musu daga ubangiji amma ba su karɓi shiriyar ba to kuma ba su karɓi shiriyar ba to kan zuciya suke bi Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabi dawo ya dawo da illa ga annaka khalifa kan fil ardi tahkum bayna an-nasi bil haqqi wa la tattabi al-hawa fayudillaka an sabilillah إن الذين يتبعون إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم القيامة. وبنجد يقول يا سيد داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض. موسى جاءك غمى خليفة أدورا أتى. الله تحكم بين الناس بالحق. to kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya menene kishiyar gaskiya shine san bin zuciya wala tattabi bil hawa kada ka bi san zuciya in ka iya mutane hukunci da gaskiya to ba wani abu ne kai ba ba ce san bin ba ce bin zuciya san zuciya in kuma ka bi san zuciya to zai ka tafi daga hanyar Allah waɗanda duk suke bacewa daga hanyar Allah suna da azaba mai tsanani saboda sun manta ranar bincike ranar hisabi da haka ubangiji madaukakin sarki yake da duk kuma wanda zai ga son zuciya bayan ya bace su ya bakar in dai zai riki son zuciya to zai bakar da wasu inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim da ghayrihim da yawa ma suna bakar da mutane da bin soyayyen zuciyar ba tare da ilimi ba domin babu yadda za a soye su son zuciya ya tafi tare da ilimi sun ya mai riga in da za ka fi son zuciya ka tafi ka ajiye ilmin kitabi wa sunna gefe guda amma dai za ka aiki da wadannan ba zai ba ka san zuciya ba ya sa Allah yake cewa da gairu in da gairu in dan babu yadda ai san zuciya ta tare da ilimi ko da ko malami ne idan har zai bi san zuciyarsa to zai jingina ilimin sa guri guda amma ba zai iya hada ilimin sa yana aiki da kuma ko yana bin san zuciya ba ya faɗi ba Allah yana cewa wasu da alaihim nada allazi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawi ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ubangiji yake ka ba su labarin wanda muka ba su ayoyin mu kan salaka minha sai ya faɗi jikin sa daga ayoyin kamar yadda muke yake fita daga saba haka ya fita ya bar ilimin shi daban ilimin daban wata ba a fa atba a shaytan ya dawo shaytan yana bin sa wato da shi almajirin shaytan ne sai aka waye gari shekan ya zama almajirinka da shekan zai mutu ya bashi to zai yi abin da shekan ma ba zai yi ba amma da shi zai mutu ya bashi shekan shekan ba zai iya kwatanta abin da ya yi ba fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawi ya zama daga cikin halakakku al-ghawi kamar da muka sha faɗa wanda yayi ilimi ya san gaskiya amma ya sake shi ne al-ghawi sai ya zama min al-ghawina Allah ya ce walau shi na rafa'nahu biha da mun so da mun ɗaukaka shi da wannan ayoyin wato wannan ilimin da muka ba shi walakin wa aqlada ila al-ard idan ya dakire zuwa kasa ma'ana ya fifi ta duniya akan lahirarsa wacce da hawahu ya bi son zuciyarsa kaga da yadda san zuciyarsa sai ya fice daga tsarin ilimi kamar da miki kike fita daga sabarsa to haka nan ubangiji madaukakin sarki yake cewa ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad min qabl min qabl wa adallu kathiran wa dallu an sawa'is sabil ya ku waɗanda aka ba su ilimin littafi su ne yahudu Allah ya ba su ilimi yace kada la taghlu fi dinikum kada ku rika zurfafawa kuna wuce iyaka kuna wuce ka'ida cikin lamarin addini wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl kada ku bi soyayyen zukatan wasu mutane wanda suka ɓace tun gabanin haka wa adallu kathiran suka ɓatar da wasu yawa wato sun bace sun kuma batar da wasu wadanda an sawa isabi suka bace daga tsakiyar hanya wato suka bar kan hanya suka koma can gefe guda suka karkace wa hanya ta kware haka duk sanda za ka saki gaskiya to babu shakka za ka rike kan zuciya ne ko kuma mutum zai rike kan zuciya to da wuya ne shi ta bayyana sai akan kan zuciyar nan sai yayi kokarin ya farauci wasu an tafi tare da shi kan zuciya yana da haɗari ubangiji madaukakin sarki ya kirawo bin san zuciya mutum ya riƙi san zuciyarsa kamar mutum ya riƙi wani Allah ne ba Allah ba أرأيت الذي اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا؟ Allah ce kana ga wanda ya mayar da san zuciyarsa ya zama Allahnka? Sai yanzu za ka tsaya masa? ko kana tsammanin yawayawancin su suna sauraron abin da ake faɗa musu na gaskiya ko suna ma hankaltar abin da ake faɗa musu ai ba wani abu suka zama face dabbobi bal hum adallu sabila bal ma sun fi dabbobin bacewa domin dabba Allah bai bata guzurin hankali ba balle a ce ta zubar da guzurin da Allah ya bata ta zauna cikin hauka da man can ba a bata wannan ba amma shi wannan an bata hankali amma ta tar hankalin ya watsar guri guda da haka ubangiji madaukakin sarki ya sifanta mai bin san zuciya afa aika man ittakhadha ilahahu hawahu fa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa baka ga wanda ya bi san ya riki san zuciyarsa a matsayin Allah ba ya mai da san zuciyarsa kamar Allah ubangiji ya rike zuciyarsa fa khatama ala qalbihi ya rika zuciyarsa wa aballahi Allah ala ilm ubangiji ya atar da shi duka ga yana da ilimin yana da ilimin amma ya saka ba ya tashi dan duk sanda kai san jin zuciya din san zuciya ka san abin da kake ba daidai bane kina haka akwai ilimin amma ya sake shi ya zaba abin da kawai zuciyarsa take da ta'awa abin da yake ganin shi ya fi masa robo da daɗi da birgewa a nan duniya ubangiji sai ya rike wato zuciyarsa ya rufe masa jinsa ya rufe masa zuciyarsa ya sanya murfi a kan idansa ya sa yana a kan idansa baya ganin gaskiya sannan ya duhu min ba'd min ba'd Allah aka la tazakkaru bayan Allah kuma waye ne ke shiryar da wannan waye ne ke tsamo shi daga cikin daga cikin halaka to duk wanda zai fi son zuciya in ba kai ma ka fi son zuciya irin tashi ba to ba za ku zauna lafiya har kullum za ku ta karafciya ne bai yiwa kai kai tsaya kan gaskiya wani kuma yana zan san zuciya kuma ta ku tafi daidai ba zai ba ko dai kai shi ya tafi san zuciya ko kai kuma ka tafi gaskiya kana za ku iya haɗewa dole sai kai ya tafi naki amma ba zai yiwu ba shi yana bin san zuciya ko da kuwa ya yarda da cewa na tafi gaskiya ne amma kuma ya ki yarda ya zo ya aiki da abin da ya yarda cewa gaskiya ne a wani lokaci shi ne zai san zuciya ba wanda ya ga abin da yake yi ba daidai bane ba kuma zai yarda cewa aka san naki din gaskiya bane ba wai haka bane a'a sai ka aka ce bin san zuciya ma'ana wannan da shi zuciya ta take so da haka ba zai taɓa yarda ya ji abin da kai take kai ba Allah madaukakin sarki yana cewa lan tarda anka yahudu wala nasara حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ubangiji madaukakin sarki yake yahudu da nasara ba za su taɓa yadda da kai ba har sai ka bi addini hatta da tabi a millata to ka ce shiriyar Allah ita ce kawai shiriya in kuma ka kuskura ta ji soye-soyen zuciyarsu bayan abin da ya zo maka na gaskiya to ba ka da wanda zai taimaka maka a gurin Allah to ka duba idan kike hada cikin sarki ya sifanta abin da suke sai da cewa bin san zuciya ne kuma su ba za su taɓa gamsuwa ba duk da sun san abin da annabi ke kai gaskiya ne ya arifu na hukama ya arifu na abna'akum sun san ki kamar da suka san ƴaƴan da suka haifa to amma tun da ba za su ji ba so suke sai kun zo kun haɗe akan karna ɗin to a lokacin ne za su zama daidai da haka shi ne zai san zuciya ba zai taɓa gamsuwa da kai ba sai kai ma ta kafi abin da yake kai ta kafi abin da kake kai na gaskiya ta bi san zuciyarka abubuwa da dama su haifar da san zuciya ba wai rashin sanin cewa abin da ake gaya wa mutum gaskiya ba ne shi yake sa ya mutum zuciya a'a yadda muka faɗa ya san gaskiya ne ya yarda gaskiya ne amma saboda wasu dalilai ba zai iya barin abin da yake kai ba ya rika gaskiyar ko dai yana ganin shi idan ya faɗi yarda da gaskiyar nan ya faɗi ko ku a ya taso ya samu iyayensa da kakanninsa da shehinansa da malamansa duk akan wannan abin to yanzu idan wani ya maka bayani akan cewa abin nan da kake kai ba daidai bane kuskure ne ba daidai bane shirka ce ba daidai bane bid'a ne ba daidai bane saban Allah ne to sai yanzu idan ya ga wannan gaskiyar kamar ya yarda kenan manyansa da suke kan wannan abin su ga tafi ne to da ya ta su tafi ne gara ya ji abin da zuciyarsa take so ya zauna akan wannan abin ya yi rigima da kai ba wai dan bai zama fahimta bane saboda haka za a ga galibi mutum yakan rike abu saboda yana ganin rike abin nan kamar wata kila zai kare masa wata martabarsa ko wata nasabarsa ko wata dangantakarsa za ka ga cewa kamar yadda mu'allimi yake faɗa a cikin littafin sa a can ki yake cewa za ka ga wato hatta mace wata sai ilimi in kana bincike ta ga matsala wadda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta saba wa sauran sahabbai maza to sai kaga ta fi sha'awar a ce Aisha ce kai rinjaye ba mazan ba saboda idan Aisha ce kai rinjaye kaga wannan ya nuna falalan mata akan maza ke to kuma ita tana da nata kaso ita ma a cikin wannan falala kuma ita ma mace yake to wannan shine sirrin da yasa za ka ga balarabe yana riko na ra'ayin riko ga dan uwansa balarabi da turke da da turke bahaushe da bahaushe saboda yana ga in ya tabbatar da wata falala da wannan jinsi tun da shi ma daga wannan jinsi yake to shi ma ya samu nashi nasibin yake to za ga hatta makaho idan wata matsala ta zo aka ce ga wani makaho ya faɗi wani abu ya fi san a ce makahon nan shi ne daidai saboda in ya tabbata wannan falala ce da take nuna eh lallai makafi tana da wata falala ta musamman to haka abin yake wannan wani abu ne wani nasibi ne daga cikin zuciya to duk dan adam yana da irin wannan illa iyaka kawai kai fa ku fita ka yaki zuciya ka yaki kan zuciya wato ubangiji ya halitta dan adam da wannan abin na kan zuciya za ku ga ko matsala ce kake da wani ra'ayi a kai in ka zo kana binciken littafin ilimi fatan ka ka samo hujjojin da za su karfafa ra'ayinka wato ba za ka shiga binciken wato kwakwalwar ka yau ba komai ba kai yanzu duk inda ka faɗi mata ne a'a za ka shiga binciken ne kana ta lalibe kokari kake idan ka ya faɗa kan wani hadisi ko wata aya ko wani kauli na sahabi wanda zai goyi bayan ka to kaga wannan nau'i ne na hawa nau'i ne na son zuciya domin ita zuciya ta a lokacin ta riga ta karkata zuwa ga wannan ra'ayi fafutukar da kake yi shine ka samo abin da zai daure ma wannan ra'ayin naka gindi ya goyi bayan ka to ko hadisi ne ka karanta shi a wani littafi ya maka daɗi saboda watakila za ka rambaci wani da da za ka ce a kai tambaya hadisin nan yake ya inganta aka ce a sai da an bincika to wallahi fatan ka a bincika a ce ya inganta in kai ma ne kake binciken kokari kake yi binciken naka ya tuke zuwa ga ingancin hadisin ba zuwa ga raunin hadisin ba saboda zuciyarka ta riga ta karkata zuwa ga wannan hadisin so kake kawai a ce ya tabbata to alhamdulillah haka da mu muke to kaga wannan nau'un ne min hawa nau'un ne min hawa to da wuya ka iya samun karaba dan adam da wani nau'i na hawa shi yasa ubangiji ya sanya wannan kirki na hawa ya zama kirki ne na jarrabawa a ga cewa kai da san zuciyarka in suka kara wato kuka yi kokawa da ta da wani ake so kai ka tada san zuciyarka ka bari san zuciyar ya kare babu wani wanda ake samun shi babu wannan hawa din illa iyaka wani na iya burkushe hawa din wani kuma hawa din zai burkushe shi yasa ila daga a wannan ayar ta yi wannan hannarsa anil hawa kaga ake akwai hawa sai za ta hana bin wato zuciyar ta ta kaji wannan hawa din idan har annabin Allah Dawud Allah ya ce wala tattabi il hawa shi karan kansa an ja kunnen sa kakka bitan zuciya to ina kuma ga wani wanda ba annabi ba babu shakka za a samu wani wato wanda nau'i na hawa a tare da shi illa ya samu mutane hawa hawa ne wajen yakar hawa din wani yana yakar hawa din yayi galaba yayi nasara akan wani kuma zai bari hawa din ta mamaye tafi karfinsa daga cikin dalilan da suke jawowa mutum ya bi son zuciyarsa yana kuma ganin gaskiya ya fahimci ta amma ya sa sa kafa ta ce wato akwai girman kai mutum ya rika jin cewa idan na ga gaskiyar nan alhalin wanda yake bayanin gaskiyar nan ni ina ganin lafi sai in bi ta akan wannan na yadda ni na ki shine kenan shine tajiri na yadda ya fi ni kenan to na ka ba zan bi ba zai ga mutum yana ta faɗa da gaskiyar da ya fahimci ta ba dan ko ba dan yana ganin cewa in ya sallama to kamar ya sallama wa wancan ne da fifiko to abinda ba zai iya saki kenan ba haka yana daga cikin dalilan da suke jawo ittiba'ul hawa al-asad wato hasada sun saboda hasada yana gaba zai iya itirafi da falala ba daga wani ba gare shi kanka ba za ka gara yayi faɗa da gaskiya in dai ba ta fito daga bangaren ba haka nan yana daga cikin abin da yake jawo ittiba'ul hawa mutum ya taso ya yi shuhura akan wani abu yana amfana a duniyanci da wannan abu to in ba ka yi ba a sa'a ba yana da wahala ya yadda ya bar wannan abin da yake kai wanda kuma ta hanyar nan yake ci da ta ta hanyar ne aka hanci ta hanyar ne ake ji da shi ya yadda ya saki wannan abin to kaga anan shuhura da neman shugabanci da neman duniya ta sa mutum ya ki yarda ya kama gaskiya ya tafi kan zuciya kalmar da ubangiji ya amfani da ita a wannan aya yace wa athara al-hayata ad-dunya wato tana da wani madluli mai muhimmanci athara al-ithar shine abubuwa ne dukkanin su ka yarda da su amma tafifi ta ɗaya akan ɗaya shine ita wato kana so Ibrahim ba abokinka yana son sai ka fifita sai ka bar masa shi ne ake so isa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to amfani da kalmar inkar anan wa asara alhayatad dunya ya nuna cewa ya fahimci wancan abin yana da falala wancan abin daidai ne gaskiya ne amma kuma yana kan rayuwar duniyar nan zaka ba zai iya hakuri da ita ba zaka sai ya fifita ta akan gaskiyar sai ya danna gaskiyar sai ya hau kan wannan kan zuciyar ya zauna daga kalmar asara anan tana nuna cewa mai bin son zuciya galibi ya san abin da yake ba daidai bane illa iyaka ya fi fifita wannan saboda wani amfani na duniya wani amfani na kurkusa da zai samu yana ga ita lahira ta mata nisa gara tun daga nan yake saboda haka bin son zuciya yake da haɗari kwarai da gaske dan kusan duk zunuban dan adam da taɓewarsa da lalacewarsa sun gina ne a kan bin son zuciya idan har zai yaki zuciyarsa to babu shakka zai kubuta daga irin waɗannan zunubai zai kubuta daga irin waɗannan sha'awai sha'awai sai yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace huffatul jannatu bil makarih wa huffatul nar bil shahawat an kewaye wuta an kewaye aljanna da abubuwan ci amma ita wuta an kewaye ta da abubuwan sha'awa wato ita aljanna har kullum za ka rika hango a tsakiyar abubuwan da baka ranka baya su waɗanda suke taklifi ne wato wani nau'i ne na aiki da za a ɗora maka wani nau'i ne yi kaza bar kaza za ka za ka rika ganin kai ba za ka iya haƙuri ta bi wannan abin ba wanda kuma sai ka bi ta cikin ne za ka shiga aljanna amma ita wuta sai aka kewaye ta da abubuwan sha'awa abubuwan da kada abin da ranka yake wato kamar tarko na kamun tsayar da za a sa masa wani abin sha'awa kaga da yayi wajen wannan abin shi kenan sai ya auka to haka ita ma wuta ubangiji wanda kusa ce sa sha'awa duk ta kewaye ta zaka ba wuya ne mutane su tsunduma shi yasa sai ka yaki zuciyarka dan adam yaki yake da abubuwa da dama tare da shi yaki yake da hawan nafs yaki yake da ita an-nafs al-ammaratu bis-su' ita kanta wa ma wa ma ubarri'u an-nafs wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafs la ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbuk inna rabbi ghafurur rahim saboda ka an-nafs al-ammaratu bis-su' take zuciya da kullum in jira mai kan ruwa take maka kullum ziga ka take kullum wasu wasi take sa maka kullum tunani take kai ina ba a ce ba lahira saboda ka ci gaba da abin da kake in ka yarda da lahirar sai ka ci kai ina ba a ce ba hisabi in ka yarda da hisabin kake to ina ma a ce ba azaba kawai hisabi za a yi kawai kyale mutane kamar irin hisabin Najeriya ka ga hisabin Najeriya ba sai a ce an kafa kwamiti an samu tuwa da ta fara gaza an ce ga duk wasu kamar ruwa ya cinye kwamiti ba kuma wani abu da za ka biya biyo baya cewa to an gano wani da zai ga hukunci da aka ga ya kamata a yi masa mutum da rika jin kamar lahira ma ta zama Najeriya dan ma ko an sa hisabin mala'iku sun kawo ka an tsiye mutum an nuna masa ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba an tara maka kaga iri iri na laifi shikenan kuma ayi gum ayi gum amma ta da magana ko kuma ya rika jin cewa in ba da hisabin ina ma shi a keke saboda haka sai ka ga ya tawassa ko da ya tawassa fil raja ko kuma ya tawassa fil shafa'a kawai sai ya rika jin cewa to ai rahamar Allah yawa ne ai Allah mai gafara ai Allah mai jin kai ai Allah mai yafiya ne wanda a ka'idar rayuwa ta musulmi ta dan adam na ana so ka tafi da waɗannan abubuwa guda biyu al-khawf war raja'u ka rika firgici da tsorata da tsayuwarka gaba ga ubangijinka ka kuma rika fata na samun ramar ubangijin kada ka bari tsoro ya rinjaye ka har ka fitar da kauna daga ramar Allah domin wanda tsoron ya rinjaye ka fitar da kauna daga ramar Allah to sai ya zama a firgici a rayuwa ko dai ka samu ya zurfafa ya wuce iyaka har ma wasu abubuwan da Allah ya yarda ya yi duk ya gaba zai iya yi ba ka same shi kullum cikin shakka yake ka same shi yana tseba kauna daga ramar Allah wanda wannan kuma baya daga cikin ɗabi'a ta ta maulidi ko ka same shi wato ainihin ya ma take ya ma take turbar gaba daya kawai yake kai ai mu kawai ma ai da wuya ma kawai mu din nan kawai sai yake wa kansa hukunci to da zarar ya samu wannan a zuciya to ba zai dawo daidai ba zai yi ta kaɗar da sani to kai ai sai dai kawai dai amma mu kan da yani mu kai labari to da zarar ya ji wannan a zuciya to shi kenan ya yi da duk kaɗar da za a yi aidi saboda ya riga ya ce wa kansa hukunci tun a duniya wani aka ce wani sabon sanata ya ga ana kai arin gidan ana ta arin gidan nerori a cikin asawar ɗinsa yake wa ɗan uwansa anya za mu shiga aljanna mu ga annabi kuwa yace ai ko a kauyen ka annabi ne yake ba ganci ba sai ga yadda ake ta arin gido musu kuɗi ba su ba gani shi da ya aiki kowa kullum ya je kujerar ma bace yake yi zuba mutum da raki amma kuma ana ta bashi miliyoyin kuɗi ka duba lissafin da aka yi kwanaki inda aka abin da senate da senata ɗaya yake ɗauka a shekara shi ne albashin shugaban ƙasa amerika na shekara hudu gaba ɗaya na kenuwa gaba ɗaya kasar da zama kowace arziki a duniya amma shugaban kasar ta ya shekara hudu yana mulki sannan ya samu abinda sanata zai samu a shekara ɗaya shi ne lauyoyi suka ce gaskiya ba za su yi hakuri ba suka shigar da kara to amma ka san da yanzu muka gama da wani sabon Najeriya don muka ce shiru masa inda abin ya je ba to dan Allah kasar da mutanen da suke da irin wannan tunani ne kake tsammanin za su ci gaba gaba ɗaya duk ku taru kuwa wace cikin to yanzu su ma ƴan rep ne ma suke su ma ƙara musu kuma so suke a ƙara musu kasan da ake ba su sai yasa kaga duk mutane sun hauka shi game da ta'anin siyasa din in ma wutan ne a tafi su dai za su ta Allah kiyaye ke mu to dan haka dan adam kullu yana fafutuka da san zuciyarsa ne sai ya faɗa da san zuciyarsa ne sannan zai iya samun nasara yana faɗa da zuciyarsa yana faɗa da soyayyen zuciyar kansa yana faɗa da duniya sannan ga uwa uba ce ɗan waɗannan jerin dinaki ta iblis su kewaye da ɗan adam ya sa ɗan adam a kullum yana buƙatar ya nemi agaji da tallafi daga ubangiji idan ubangiji ya ƙare shi shi shi kaɗai ba zai iya da waɗannan abubuwan ba dole sai ya nemi tallafin ubangiji ya ubangiji ka rage jujjuya zuciya ka kaje zuciya ta akan gaskiya ka kaje zuciya ta akan addinin ka ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika sai ka je ka koma ga ubangiji sai ka dai ba za ka iya fafata da waɗannan ka da su ba sai ka koyaushe muke addu'a ihdinas siratal mustaqim ba abin za muke wannan ba ko dai saboda fadan in ba da in ba ubangiji ya shigo ba za ka iya cin nasara akan sa abokan gaban suna da yawa iblis da ya rantsuwa ta kowane hali sai ya je ya halaka dan adam sun bala ayati annahum min bayni ali wa min khalfi wa ramani wa aisha bayri wa la tajidu aktharahum shakirin fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in sai na batar da su tabbas sai na batar da su kullum cikin baza yaran su su su shiga sako sako kowa su kwankwasa zuciyarsa su ga me kake so sannan za su halakar da shi su ke sa dan adam yake buƙatar taimakon ubangiji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ce wa tawakkal wa abuduhu wa tawakkal alayhi ka bauta masa kuma ka dogara da shi to in ba da dogara ba ta bautar ba za ta yi ba Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika haka annabi ya koyar da Mu'adh bin Jabal yace ya Mu'adh ina santa da kacce kuskura bayan kowace sallah in ka gama sai ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allah ka taimaka min duka gode maka da ambatanka da kyakkyawar bauta gare ka in bai taimaka maka ba za ka iya mughriyatin suna da yawa ababu ababan da za su rike ka suna da yawa tarkon da aka sa wa dan adam a gaban su suna da yawa ubangiji yake fa amma man taba wa athara al hayata ad dunya fa inna al jahima hiya al mawa saboda ka sakamakon ɗaya ne shine cutar jahannama Allah ya kiyaye mu wa amma man khafa maqama rabbihi wanda yake tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa ana so a rayuwarka duk da cewa ga hausuwar raja waɗanda su ne fuka-fukan da musulmi ne yake tashi da su in ya rasa ɗaya to ba zai iya tashi ba ballantana kuma ya rasa biyun duka dole sai ya zama akwai haufu akwai raja yana jin tsoro yana kuma kwaɗayi yana fata to amma an fi son a ci a halin rayuwarsa da kuduba kuduba sai gallaba janibin tsoro kai ya gallaba janibin fata in ya gallaba janibin fata to zai zane amma da zarar mutuwa ta zo mata to ya gallaba kuma janibin fata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ɗayan ku la yamutan da ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kada ɗayan ku ya mutu face yana kyautata zaton sa da Allah to in za ka mutu to ka sa ran samun rahama ta ubangiji kada ka nuna da zaton ka ga ubangiji lokacin da ka zo mutuwa amma a halin rayuwa kana fatan amma ka jijayar da zalibin tsoro yasa ubangiji ce wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa ya hana zuciyarsa bin soye-soyenta fa innal jannata hiya al-ma'wa to wannan aljanna ce makomar sa ranar gobe kiyama sannan ubangiji ce ya tsalo laka an sa'ati yasalunaka an sa'ati ayyana mutaha illa an ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
Allah ce yasalunaka an sa'ati ayyana mursaha suna tambayar ka game da alkiyama yaushe ne matabbacin ta shi ma anta min zikraha kai ne ya hada ka ne da ambatanta ila rabbika muntaha zuwa ga ubangijinka matukar ilimin sanin da ya fike inna ma anta munziru man yakhshaha kai ne gargadi ne kawai ga wanda yake jin tsoronta كأنهم يوم يرونها كيكا شيء سوء أرانا ذات دنتا لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها بس زونا أولنا لا يوابا فاتي لوكة مريشي كوكما لوكة منها Ubangiji madaukakin sarki yake nuna cewa alkiyama tana tafi amma shi kadai ya bar wa kansa saninta babu wani wanda ya san yaushe ne alkiyama za ta tashi iliminta ubangiji ya ce banta da shi a cikin mafatihul ghaibi kamar da Allah ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a sanin yaushe alkiyama za ta tashi wannan ilimi ne na Allah yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha suna tambayar ta game da alkiyama yaushe ne matabbacinta yaushe ne Allah zai tsayar da ita yaushe ne za ta zo har a yi mana hukunci aka yi amfani da kalmar mursa'a wanda al-irsa'u shi ne al-iqama wato kamar yadda safina yake cewa arsatit safinatu fil mina wato jirgin ruwa ya kai gurin tsayuwarsa inda zai tsaya to kamar rayuwa ce yanzu take ta tafiya take ta gudu kamar yadda jirgin ruwa ke ta gudu to wai ina ne karshen rayuwar ina ne gurin tsayuwarta yasa aka yi amfani da mursa'a wato rayuwar ga tana tana ta gudu da mu to ina ne za ta je ta tsaya kamar yadda jirgin ruwa akwai gurin da zai je ya tsaya to ita wannan rayuwar ina za ta tsaya ma'ana suna so annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu date din da alkiyama za ta tashi ce za ta tashi ranar kaza ga watan kaza sannan a shekara ta kaza duk kokarin su dai wai a gano annabi sallallahu alaihi wasallam makaryaci tunda in ya faɗa sai a sa ido idan ba ta zo ba sai a ce to kun gani shi ne abin da ya gaya musu alkiyama ta kusa iqtaraba tisa'a alkiyaman nan ta kusa saboda haka wannan wani abu ne wanda aiko manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama alama ta bu'istu ana wa sa'ata tahatayn fa ashara ila sababati wal wusta annabi sallallahu alaihi wasallam yace da an aiko ni tsakanina da alkiyama kamar tsakanin yatsa ta manuniya da ta tsakiya wato tazarar da take tsakanin waɗannan yatsu biyu haka tazara ta take da alkiyama kaga kenan alkiyama gab take da ta tsaya amma yaushe za ta tsaya قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو يسالونك كانك عفي عنها قل علمها عند الله قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون سنة تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل القيامة قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته suna tambaya yaushe ne alkiyaman nan kace ilimin sanin ranar da alkiyama za ta tsaya wannan yana gurin ubangiji ne ba wani wanda zai iya kwaranye lokacin a san shi sai shi ta nauyaya ga sama da ƙasa wato ilimin sanin wannan ya yi wa sama da ƙasa nauyi la ta'tikum illa bakka ba za ta zo muku ba sai kwatsam katsam haka za ta zo muku na'am ubangiji zai sanya alamomi ashraqu sa'a waɗanda za su wakana gabanin faruwar tsayawar alkiyama din to bayan sun faru ba za ka isa ga lokacin ba sai dai kwatsam a ga ta tsaya. Don ka annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama mai yawan naci a wajen tambayar yaushe ne alƙiya tambayar Allah yaushe ne alƙiya sai ka lura ka annaka hafiyun anna suna tambayar ka kamar kai ne ka dore tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama mata sa'a قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل لو تني القيامة لا تنبيع النبي يقول أي ولا أكي تنبيع بيبوري تنبيع السليمة dan lokacin da yake tambaya shi annabi ya san waye sauran sahabbai da su sai na Umar duk basu sunna ta da wani ba kauye amma shi ya san Jibril ne to kaga Jibril ma bai sani ba jibril ma bai san yaushe alkiyama za ta tsaya ba Allah kadai ke san sanda za ta tsaya don yana cikin gaibin sa da bai kwaranye shi ga kowa ba waɗannan mafatihul ghaibi din guda biyar to alkiyama tana da cikin wanda bai bayyana shi ba bai buɗa wa kowa ba saboda haka kaga a cikin abinda a Siyuti Abubakar bin Siyuti Allah ya ji kansa da rama ya cika littafinsa hawilin fatawi wata risala a cikin hawilin fatawi da ya rubuta wacce take maganar cewa shekarun duniya tun daga kafa ta har zuwa tashin ta har zuwa kare wata shekara dubu bakwai da yake kuma an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a dubu ta ƙarshe saboda a cikin dubu ta ƙarshe aka zaɓi kenan shekara dubu alƙiyama za ta tsaya saboda haka ya samu wasu hadisai wasu ba su da asali wasu rubabbu ya cika risalar da ita da su wai yana fadar umrul duniya shekarun da duniya za ta yi haka kenan shi a lokacin da ya bar duniya kenan ta na gab da tashi dan ya bar duniya shekara 911 kuma annabi an aiko shi ne al-alfin al-alfin tabi'a dubu ta ƙarshe a wasu ruwayan an aiko shi ne a ƙarshen dubu ta shida to saura ka nake dan duniya ba za ta wuce shekara daga aiko annabi zuwa tashin alƙiyama ba za ta wuce shekara dubu da ɗari biyar ba don haka har ma ya yi littafin sanda bilal zai fito da aka yi ta littafin waɗannan abubuwa kuma ƙarshe lokacin ya zo ya wuce saboda wannan ya ci karo da alƙur'ani alƙur'ani yana sa ba wanda ya sani sai Allah kuma ka zo ka ce akwai hadisai da suka ce ga shekarun duniya in haka ne kowa ma ya sani maganar a ce sai Allah ne ya sani kaga ba ta so ba kai ma ka sani tun da dubu bakwai dubu bakwai ne kuma an aiko annabi a dubun ƙarshe sannan ka sai ka yi ta lissafi daga aiko annabi zuwa ƙarshen duniya zuwa yanzu shekara nawa ce sai ga an haura dubu din saboda haka duk sanda rukunkun hadisai suka yawa sai su jawo wani shakka ma a ciki na yanzu in wani ya halatta wannan annabi ya faɗa kaga sai kare ta annabi kuma daga nan shi to kaga annabin naku ma ba gaskiya yake faɗa ba gashi a ce baya wata magana ma gashi ba to da yake tuntuni tuntuni tun kafin su yi bayyana malamai sun yi magana akai da mamaki ma a ce su yi cika wannan in banda dai wani lokaci Allah ya gafarta masa da rahama yana dan kwace kwace sai ka ce wata kila kwaso akai aka yaba masa to amma an san shi yakan yi irin wannan kwace kwacen wani lokaci sai ya hada abubuwa da kishiyoyin su ba sai ya faɗi magana ya warware ta saboda haka maganar cewa akwai wasu hadisai da suke tabbatar da umrul duniya wannan ba gaskiya bane in ba ka ji wani na karantawa ka ce wannan ƙarya ne kanka yi ɗarka ka faɗa kanka ga kanka tsaye ƙarya ne ba gaskiya bane don Allah madaukakin sarki ya ce babu wanda ya sani sai shi shi ba anta min zikraha menene ya hada ka kai da ambatan lokacin tashin kiyama ma'ana wannan ba aikin ka bane wannan ilimi ne na al-ghaibul mutlaq da babu wanda ya san shi sai Allah kuma ba a sanar da kai shi ba don haka maganar ma a tambaye ka ba ta taso ba akwai masu tafsiri akwai tafsirin da suke karanta fima sai a tsaya iya nan fima sai kuma an min zikiraha duk da ni wannan tafsiri ba zai cikin salaf ba amma da ruhul ma'ani ya kawo shi a lutu fima wato me yasa za a yi wannan tambaya an min zikiraha kai kana daga cikin alamomin ta to kuna ma'anar dai za ta bada ma'ana amma dai akwai abin ya dan yi nisa fima anta min zikra ne ya hada ka kai da ambatanta ai shi ayi kai in anta min zikri sa'atiha lahu me ya hada ka kai da ambata musu lokacin da za ta kasance ila rabbika muntaha matukar ilimin ta zuwa ga ubangijin ta yake tukewa wato sanin yaushe ne za ta tashi wannan ilimi ne da yake tukewa wajen Allah inna ma anta munziru man yakkaha kai kawai mai gargadi ne ga wanda yake jin tsoron shi wato an aiko ka ne dan kai gargadi ga wanda yake jin tsoron hisabin wannan rana da ukubar Allah akan laifukan masu laifi saka ba a tallafa maka sai ka san lokacin tsaiwata ba Allah ya ce ka annahum yawma yarawnaha kai ka ce su waɗannan da suke karyata alkiyama da abin da ta kunsa na sakamako da hisabi ranar da za su ga ta auku saboda girman abin da ta tattara na ban tsoro za su rika ganin cewa ai ba su zauna a duniya ba face gwargwadon lokacin mareci wato daga safiya zuwa mareci ko kuma daga safiya zuwa wala'a wato za su ga cewa ɗan zaman da suka yi ɗan takaitacce ne ba yawa wannan kuma yana nuna cewa abinda suka gani a cikinta na ban tsoro ya firgita su kwarai kwarai da gaske to wannan shine karshen abinda wannan sura ta kunsa na tabbatar da ranar kiyama akwai alkawarin da na yi na manta amma wani ya tuna min na yi magana cewa lokacin da muka kare kissar fir'auna gwargwadon yadda ubangiji ya kawo ta a cikin wannan sura na ce zan yi ishara zuwa ga waɗanda suke cewa fir'auna ya mutu mumini fir'auna ya mutu mumini tunda Allah ya ce hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin sai su tsaya iyana suka ce hatta idza adrakahu al-gharq har sai da ruwa ya tafi cinye shi qala sai ce amantu nayi imani annahu la ilaha to babu wani abun bautawa sai wannan da banu isra'ila suka imani da shi wa ana min al-muslimin ni yanzu ina cikin masu sallama da yi kauya suka ce kuma alqur'ani ba inda aka ce za a azabta fir'auna cewa kai adkhilu ala fir'auna ba a ce shi fir'auna ba iyalansa aka ce ma'ana yaransa aka ce a shigar da su a shaddal azab amma shi fir'auna ba inda aka ce Allah ya ce azabta shi to akwai wanda suke faɗar wannan kamar ne kususul hikam ابن عربي الحاكمي الطائي ya rubuta irin waɗannan maganganu cewa fir'auna mumini ne kuma ya yi imani kafin ya mutu wanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa irin wannan imanin in ma imani ne ko da cewa annahu la ilaha illallah a cikin wannan marhala ta gargara ba zai amfane shi ba Allah madaukakin sarki yana cewa a ƙarƙashin suratul ghafir afalam yasiru fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ard fama aghna anhum ma kanu yaktubun فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما جاءهم بأسنا فلما رأوا بأسنا قالوا آه قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين التي فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ubangiji ce ba zai yi tafiya a doron ƙasa ba ne su ga ƙarshen aƙibar waɗanda suka kasance gabaninsu waɗanda suka ƙaryata manzannin Allah sun kasance sun fi su yawa sannan sun kasance sun fi su ƙarfi da raya ƙasa amma duk abin da suka tsoruta ko suka tara na dukiya na duniya da ci gaba na rayuwa bai amfane su a gurin Allah ba yayin da manzanninmu suka zo musu da gaskiya bayyananniya sai suka yi farin ciki suka yi takama da abin da suke da shi na ilimi suka yi wa manzannin Allah izgili sai abin nan da suka yi izgili da shi ya auka musu na azaba fa haka bihim ma kanu yastahzi'un falamma ra'au ba'tana yayin da suka ga azaban mu gadan gadan ubangiji ya aiko azaba za ta halaka su قالوا آمنا بالله وحده suka ce mun imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushriki mun kafirce wa duk wani abin da muka rika yin shirka da shi sai Allah ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana imanin su ba zai taba amfanin su ba yayin da suka ga azaban mutadin karo su kuma haka sunnar Allah ta gabata sunnatullahi allati khalat fi ibadi sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi sunnar ubangiji ce wacce ta riga ta suɗe a cikin bayansa wa kasira hunalika kafirun anan waɗanda suke hasararru sun yi hasara wato sun yi asarar rayuwarsu wannan imanin ba zai musu amfani ba Allah madaukakin sarki yana cewa hal yanzuruna illa an ta'tiyahum almala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw katabat fi imaniha khayran lokacin da ayar ubangiji za ta zo ubangiji ce to duk wata rai da bata yi imani ba imanin ta ba zai amfane ta ba haka nan ubangiji yana cewa laysa tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu al an wala alladhina yamutuna hum kuffar ulaika atadna lahum azaban alima ubangiji yace Allah baya karɓar tuba na waɗanda suke aikata miyagun ayyuka sai mutuwa ta zo musu gadan-gadan sun fara kasarin mutuwa mutum ce inni tubtu al'an daidai da abin da fir'aun al'ana wa qad asaita wa kunt qabl wa kunta min min al-mufsidin haka ubangiji yace ba za a karɓi tubar waɗannan ba kamar yadda ba za a karɓi tubar waɗanda suka mutu kafirai ba waɗannan su ne ubangiji ya yi musu tanadin azaba mai raɗaɗi kaga ko da fir'auna a wannan lokacin ya ce ya yi imani da Allah to ya kai wani yanayi na gargara da Allah ba zai karɓi imaninsa ba ballantana ba ga ubangiji a nan take ya nuna ba a karɓi imaninsa ba al'ana wa kana sai ta qablu wa kunta min al-mufsidin yanzu kuma bayan kai ka to baraka a baya ka zama cikin yan tabargaza masu kyau su Allah ne al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya kaga wannan shine inda fi zalika la ibratan liman yakhsha ubangiji ya kama shi da wannan dan ya zama darasi ga waɗanda za su zo su ce za su tafarki irin na fir'aun to wanda zai fir'aunanci to ga abin da Allah ya masa haka ubangiji akhadahu Allah nakala al-akhirah wal ula ya kama shi da laifin maganar sa ta farko ma alimtu lakum min ilahin ghairi da kuma maganar sa ta ƙarshe ana rabbukumul a'la ubangiji ya kama shi da wannan ka duba maganar da annabi Musa alaihi salam addu'a da yayi ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اقبض على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم يا الله يكفيك قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وبنجي yake gaya mana addu'a da annabi Musa yake cewa ya ubangiji ka ba wa fir'auna da tawagarsa kale-kale na duniya ka ba su dukiya mai da yawa suna amfani da wannan suna batar da bayin Allah ya ubangiji ka bike dukiyar nan tasu ka kawar ka tara wannan dukiyar nan tasu ka tsananta akan zukatan su ba za su imani ba har sai sun ga azabar kare tsanani ubangiji ya ansa addu'a ta don haka Allah madaukakin sarki ya ansa addu'ar annabi ya amsa addu'ar annabi Musa annabi Musa alaihi salam game da cewa zai aiko wa fir'auna azaba mai tsanani yayin da zai ce zai yi imani kuma imani ba zai amfani ba sannan a gurare da yawa wato saboda kafircin fir'auna kamar da ibnu taymiya yake cewa kafircin fir'auna ya fi duk ya fi na kowane kafin kafin sama kafin wanda shine kafir kafir da ake faɗa ya fi kowane kafin kafin shi yasa kissarsa ta fita kowa yawa alqur'ani ba kissar da aka maimaita ta daban-daban daban-daban irin kissar Fir'auna da Annabi Musa babu wani addini da bai yarda cewa Fir'auna Fir'auna ne amma aka samu wani yana jingina kansa da musulmi kuma har ma wata da'ifa daga cikin mutane na ganin sa waliyi ne amma yana cewa annabi abin da Fir'auna ne abin da Yahudu da Nasara da sauran addinai ta kaf ba su faɗa ba saboda kafircin Fir'auna ya fi na kowane kafiri fitowa zahiri domin ya fito ya tinkari ubangiji ya yi wa ubangiji kalubale ya ja da annabi Musa sai ya ma kore samuwar ubangiji sawa ma rabbul alamin wane ne ma ubangijin duniyar yana ja da rububiyar Allah ma ba wata da kawai da uluhiyya ba hada da farko da uluhiyya ya ja ma alimtu lakum min ilahin ghairi la in ittakhadta ilahan ghairi la takun la aj'alannaka min al-masjidin ja da ilahiyya ya ja kenan kamar ya yadda akwai ubangiji amma shi ma abun bauta ne daga karshe ya da rububiyyar ma gaba daya yace ana rabbukum al'ala kaga ko da wani za su je su riki wani ni ne babban to babu wanda ya kai shi kafirci sai sa babu kafirin da aka yi bayanin sa da kafircin sa da siga daban-daban salo iri-iri a wurare daban-daban alkur'ani irin irin kafircin fir'auna amma duk da haka wani zai ce ai fir'auna mu ne ya mutu shi yasa muka yi magana a kan irin sa'ina arabi wasu ke jin hausu cewa mun tsananta wannan waliyu ya zamu rika magana a kan ibn taymiya duk da yadda yake ragwanta ma wasu fayi wasu ma da ake jinjina da su banci yana maganin girman su amma bai raganta ma wannan mutum ba zindiki yake ce masa zindiki yake ce masa akwai masu kaifi da suke ganin ibn taymiya yana ba su dan laushi laushi baya matsawa da kaifi to amma a kan waɗannan ibn tabiya ta kafira yake irin su ibn arabi ibn sab'in ibn al-farid afif al-kilmitani sajruddin al-qulawi waɗannan ibn tabiya baya musu da kyau baya musu da kyau saboda su sun kai mataki na wahadatul wujud kuma duk wanda zai fito ya ce shi ma Allah ne to wannan ba yadda za a yi kuma ka saurara masa wanda zai ja da Allah ya ce shi ma yana da mataki matsayi irin na Allah sai sa ibnu taymiya ce ma su madar imanin fir'auna ibnu taymiya ce to har da wani ma na tattauna daga cikin irin yace naji akan wannan aqidar yake ce to wannan shaida ta tabbata akan ta ba wai ba wai sharri bane ga an rubuta ga wani ma yana ganin da girman abu yana ganin abin da yake sannan ga shi alqur'ani inda Allah ke cewa kazzabat qablahum qaum nuh wa ad wa fir'aun dhul awtad wa thamud wa qaum nuh wa qaum lut wa ashab al-aika ulaika al-ahzab in kullun illa kazzaba ar-rusul fa haqqa iqab in kullun wannan fir'aunan bai shiga ba wani ce fa haqqa iqab sun cancanci ukubar Allah wani yazo ce yayi imani to yayi imani kuma Allah ce in kullun illa kazzaba ar-rusul fa haqqa iqab كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد anan ba an faɗi fir'auna ba a ce wai babu inda Allah ya ce za a rarraba fir'auna menene fa haqqa wa'i ya cancanci narko na ubangiji kuma haka maganar imani wato muna faɗar wannan dan kakka yi mamaki ka matsa gaba kaɗan ka ji wani yana cewa fir'auna mun ne kakka yi mamaki to gara ai ma daga kai tun yanzu ka san da maganar kuma maganar da ake cewa Allah madaukakin sarki ya ce adkhulu ala fir'auna ashadda al'azab annahu yuraduna alaiha ghuduwan wa asiya wa yawm al-qiyamati hadhihi wa yawm taqumu as-sa'atu adkhulu ala fir'auna ashadda al'azab in aka faɗi ala fulan to fulan din yana ciki shine na farko إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين النبي إبراهيم كده ba ko shi ba zaɓe shi ba an zaɓe shi sai aka duk sanda aka ce alawa ne lokacin da isa abi au aufa ya kawo sadakar sa Allah da yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanan lahum sakanan lahum lokacin da yazo ya kawo sadakar sa annabi ya ce Allahumma salli ala ala ali abi aufa shi banda shi ne kawo zakar النبي ليس لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داوود ليه ال داوود في بند النبي داوود في ne ma ال داوود في ake nufi saboda ka adatu ala fir'auna shadda al'azab ai shi ne azaba sai ta Allah ce ya kudu mu qawmahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wird al-mawrud saboda haka maganar a ce alqur'ani bai maganar azabar fir'auna ba wannan ai rashin ma sanin ne alqur'ani ne wai ce ke da maganar azaba wannan shine da su yi maganar kwanaki sai kuma Allah ya mai saboda wato abin ya zama wato wato wa bi tawduhi shamsi sai kama sai kamata a ba to amma irin tsiyatakun da ake fitowa da su yau da gobe sai sa muke kan da garki ni sauri mu faɗa da haka in ma wani yana ɗan ƙoƙarin ya faɗa su sai bi a jikinsa kuma yanzu ba haka ba zai faɗa ba abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka koyi Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi idan irin wannan lokaci ya kusanto wannan kwamiti yakan yi wato layya wanda ake rarrabawa ga masu bukata yan uwan musulmi da suke kwanta asibiti ko kuma suke tsare a gidajen kurkuku da kuma waɗanda suke masu karamin hali daga yan uwan da suke zagaye da mu a wannan masallaci ko kuma aka san su a wasu gurare akan taimaka musu da wannan layya din to kuma wannan masallaci da kuma dandazon waɗanda suke halarta wannan masallaci su ne suke taimakawa da kuɗin da ake yin wannan aikin da'awa haɗe yake da aikin taimakawa da kuma ita kanta da'awar ba da'awa ce kawai babu taimako ba ana da'awar kuma ana taimaka ma waɗanda suke buƙatar taimako kuma irin wannan lokaci lokaci ne da ake so ka shigar da farin ciki a zukatan ƴan uwanka musulmi musamman ma waɗanda suke ba su da galihu ba su da gatan da za su yi wa kansu da haka wannan kwamiti kamar yadda ya saba yana neman kuɗaɗe masu tsoka ba ka dinkula ɗan naira biyar ka jefa kawai ka sa masu nauyin a kan aljihun wandon ka ba a inda akwai masu nauyin to ana buƙatar masu nauyi in kuma ma akwai wanda zai hoɓɓata duk ya tafi da ladan ma ana buƙata in akwai ahalin dusuri masu so su tafi bil ujur to da ana buƙatar wannan a wannan shekarar wannan kwamiti za su sayi shanu guda uku akan kuɗi naira dubu ɗari uku da sittin kowace saniya ta dubu ɗari da ashirin sannan kuma za su yi raguna guda biyar waɗanda kuɗin su ya kama dubu ɗari da ashirin da biyar kowanne dubu ashirin da biyar akwai kuɗin da za a gyara a feɗe a soya a gudanar da wani dubu hamsin a jimillar abin da ya kama duka kuɗaɗen da ake bukata don wannan aiki da wannan shekara dubu ɗari biyar da talatin da biyar da fatan za mu samu mutum sai ma ya ce ga su Allah ya Na ka uwa a ci gaba da taimakawa masallaci yana buƙatar taimako kamar lokacin ne an ɗau lokaci mai tsawo ba a yi karatu irin wannan da aka saba yi ba sun cikin sha'aban ko nake so sun cikin sha'aban don haka abinda ake karɓa a nan shi ne yake tallafa wa masallacin wajen kula da shi da injin da muke karatu suka to wannan ɗaiko da aka samu na wannan yan watannin ya sa a cikin masallacin karab babu babu kuɗi kun san mu ba farin jini ne da mu da yawa ba zai ta kawo mana wanda za a ce kowai ƙasar waje ta ba ta shimfiɗa amerika ta dace wanda ba a bayarwa da haka mu muke taimakawa kanmu da kanmu sannan gwamnatoci da cikin gida ma ba yi suke da mu ba saboda an yadda muke mu ba za mu faɗi abin da ake so mu faɗa ba ba za mu ci faɗar abin da ba a so mu faɗa ba to kaga ai dole ne a ce ba za a yi da kai ba da haka mu tun nan mu mun isa mu tafiye da da'awar nan wallahi muna da yawan da ya isa a wato ba ma buƙatar ba mu yi magana to ban sani ba tsari dai ba mu da shi ko ko a'a ruwa shi tattare da yawan yawan shi in tsari ne ya kamata a samar da tsari wallahi ko naira biyar biyar za a rika ajewa duk mako to nan masallacin dai ya fi ƙarfin ya je ya tala kokon barasa a wani gini kai mu ne ma za mu iya taimaka ma wasu masallatan mu na sunna wanda suke buƙatar wani abu a ce akwai masallaci ana buƙatar fifita ko ana buƙatar shimfiɗa nan wannan majalisin ya isa ya taimaka musu da a ce duk wanda zai zo wannan gurin zai zo da zuciyar taimakawa da abin da Allah ya hore ko mun kankan da to amma ba za mu iya ba abin ba zai fi ƙarfin mu ba to amma kamar yadda muka ce wannan halalta alal hawa din nan sai kun yi an yi kokawa ba yiwa da sauki sai an yi kokowa kaga dai ba ba talauci za ta yi ba dan kun duk sati ta bada naira hamsin sai ka talauci ko ka bada naira ɗari wani bugo waya ya je kasashen kudu din nan ya je wani masallaci na ahlus sunna ne duk sati idan aka gama sallar juma'a duk wani ahlus sunna da ya salla zai je ya sa naira ɗari yace layi ya ga ana bi na sa naira ɗari wallahi sai layi ake bi layi wannan yana san layi ya duka ya hakura ko da zai bata minti nawa har ya sa ɗarinsa ya ce wani ma zai taso daga wurin guri ne nisa saboda ya kawo wannan naira ɗarin ya zo sallah a nan ya ce malam mu ba za mu iya haka ba ko yake tambaya ta na ce to ko kana gama fara da naira biyar duk gudu da yi yanzu da a ce injin nan zai mutu Allah ya kiyaye sai ka ga kowa sai zai dalla waya ta kuma wajen kada a maka ta ya dalla waya ta wani ranka da zai kace ba sai haka injin yake mutuwa a samu injinan da yawa mana kuma wallahi duk muna da su suna nan a cikin duhu ba a garin ba a garin su amma mutum zai kashe dubu ɗari biyar kawai don zai wata umara ta riya dubu ɗari biyar in ma an rage hanya nan bai samu bukin ba sai mu tafi bai kawai ya daidai a ce an gai a gurin otel din darar tauhid ta a ce ba a ga wani ba wallahi ya ya zai kasa wannan dubu ɗari biyar ɗin ya samo zunubi don kuma raba ladan zunubi ma zai dare amma ka ce a ka naira dubu hamsin wallahi sai ka gumi tana bin shi yana ta zazzamewa to nan gaba ya kamata ma tafiya sunna din dukkan su tanadi wasu hanyoyin uquba da irin waɗanda suke wa sunna ruwa don kai wa sunna ruwa ba wai shi wato wanda zai yake ka taimaka kai ruwa malaman ba malaman da suke yin aiki ba tare da sun duba abin da za a ba su ba irin malaman sunna kullum cikin kowa suke ba ji ba gani ba waɗanda suke ba wa mabiyansu haƙƙinsu na ilimin irin malaman su wallahi babu kuma musamman a nan kano idan malami ma bai ya ya dan fashi sai ka da ana tawaya malam ba za a yi karatu ba shi san da zai fashi kuma zai ga maka ba zai zo ba amma kai sai ka gaya masa dan bai kai fashi duk da haka da jafa'i haka ake zauna a ita karatu shi ne ita ciwon kai wani lokaci wallahi sai sai mun sha fawa hot muke zuwa karatu saboda mun ya rauni wallahi sai ka sha fawa hot gwangwani biyu saboda ka samu kuzarin mu za ka yi karatu to amma sai kuma kana cewa ko kuma kowa ya kawo tashi gudunmawa ta bangaren sa shi kuma a gina da awar ai ba haka annabi gina awar kawai da wa'azin sa shi kadai ba sai da sai da abubakar suka rika sun tuwo dukiyar su duka suna ta zaka sai sai da umar suna rabawa biyu sai da usman suna bada mahaɗu dan kuɗi har a ce sun sai aljanna da dukiyar haka da awar ta a wancan lokacin ma da ma da din ba sai faɗi kamar yanzu ba bare yanzu kawa ta ba za ta bi da talauci ba to ko ba da awar da kake da talauci da awar sunna na'am mu kadaran mu ba ta da wato ba ta da farin jini a gurin masu masu masu rike da duniya kamar yadda ibnu khaldun yake faɗa a cikin littafin muqaddima cewa su malamai dole ne yawancin su ta zama cikin talauci saboda suna ɗauke da hajar da ba ta da farin jini kamar ka sai abin da ba ya da kasuwa da kasuwa ba za ka sayar ba sai ka ga to hajar su ba haja ce da ake da kwace bukatar ta ba masu kanta ɗan kaɗan ne wa qalilun min ibadiyyatin shakur wala tabiru aktharu shakur ɗan kaɗan ne ke bukatar hajar kuma duk da haka ɗan kaɗaɗin nan da suka ce rundumin gani to dole ne su tsaya su taimaka wa abin nan kuma za ka kama dukiyar nan ƙarshe a kare bigin raba gado tsakanin ƴaƴanka ne amma ka samu rigima ba ita a ka samu abin da ka gina lahirar da ita da'awar aka ce ka gina saboda ka ɗan uwa ɗan Allah a daure duk sanda aka ɗaga wani ƙoƙo ba za mu daina baran ba tunda mun san ba aljihu kuke zuwa ba za mu ci gaba da sanda aka ɗaga ƙoƙo yi ƙoƙari ka yi iya bakin yinka ka taimaka ka san cewa ka san ba ka san naira naira da za ka shiga da kai aljanna ba saboda ka ai kokari a rika taimakon da a wannan in ba ba a taimakon da a wannan ba ba inda za ka to za mu je gurin masu kudin gida a nan mu ce ku taimaka wa sunna ba ba mu dole dai wanda ne kudin sunna din shi zai taimaka wa sunna to amma kada ya shigo sunna da ne ruwa wani yana bid'a zai kafa kuɗi akan bid'a amma in kaga sunna kuma sai dole ma ba ta taimaka ka kake aikin banza nan da zai kafaru ne ko amma da yau sunna Allah bai da to ba za ka ciyar da ita anan ba to duk wanda yayi Allah madaukakin sarki yana gani wannan ba yana nuna cewa babu masu bane a gaskiya akwai masu akwai wanda da wuya ne mu daga muryar mu ce ku taimaka akan wani abu ba su iya abin da za su iya ba suna nan Allah ya san to amma muna san adadin su ya karu muna san adadin su ya karu Allah madaukakin sarki ya mana da kyau ina ga babu lokacin aka tambaye sai a hakuri akwai darasi na lafiya ta mata zalla da ake duk wata a masallacin Imam Bukhari wanda yake rimin gata ko kuma ake rijiyar zaki don mutane sun fahimta gurin da rijiyar zaki a wannan watan za a yi lacca akan darsa daga rayuwar matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda malam Abubakar Abdulsalam baban gwale zai kaddamar da karfe tara da rabi a zuwa zuwa karfe sha biyu Allah maɗauki sarki ya bada ikon halarta. To Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa buɗi ya kuma yawaita mana irin shi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.